الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 21 ga watan al-muharram hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma ashirin ga watan tara shekara ta da sha tara. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata wai dangane da zikiri na tasowa daga ruku na cewa sami allahu liman hamidahu an uwa ke cewa ya ji wani yana faɗa sami allahumma liman hamidahu hakan ya tabbata bai tabbata ba kuskure ne an gane ko saboda sami a fi'ilu madi ne kuma yana buƙatar fa'il fa'il kin shine lafzul jalala ai sami Allahu wanda shi ko lafazin Allahumma asalin mimun kin ya unnidaj wadda aka canza ta aka maida ta mimun asalin Allahumma shine ya Allahu ya Allahu an gane ko maimakon wannan yakin ta farko a datun nida sai aka hada ta da ha'un kin aka canza ta kenan ta koma mimun sai aka hada ta da ha'un din shine ake cewa Allahumma don haka in ka ce sami Allahumma liman hamidahu wannan kwata-kwata ba shi da ma'ana don haka ne bai tabbata ba iya abin da ya tabbata shine sami Allahu liman hamidahu ma'ana Allah ya karba ma wanda ya yabe shi ko ka ce Allah ya ji ga wanda ya yabe shi ma'ana jin shine karbawa kamar da ya ce innaka sami'ud du'a sami'ud du'a ai mujibud du'a ikrima yantaccen bawa ne na abdullahi dan abbas kuma babban almajirinsa ne daga cikin wato tabi'ai a ba shi wani ba akwai ikrima ibn abi jahal darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya muna da cikin kitabul jihad wasiyar mun tsaya karshen wato babi na tara wanda babi na tara bayani ya gabata a kansa babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wato mutumin da ya samu rauni jini ya fita a yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙe na ɗaukaka addinin Allah shi ne ya ce babu mayun kabu fi sabilillah baban da ke bayani game da wanda aka masa rauni wato a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah lafazin yunkab an ciro shi ne daga annakba annakba shine wato rauni da ke samun gaba daga cikin gabai har jini ya fita an gane ko jini ya fita amma in jini bai fita ba to wannan ba a kiran shi annakba iya abinda ana kiran shi aljur ko kuma abin da ya kama da haka tare da cewa raunin da jini ke fita daga jikinsa shi ma ana kiran shi aljur amma in aka ce annakba sai in jini ya fita shine malam ya zo mana da hadisai biyu a ƙarƙashin baban wanda hadisi na farko lokacin da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tura wasu sahabbansa wato su wajen kusan mutum saba'in wato manzon Allah ya tura su zuwa ga wasu kabila su ne banu sulaim lokacin da ya aika su kamar yadda anan ya ce ba a san nabiyu sallallahu alaihi wasallama a kawamin min bani sulaimin ila bani amir don haka akwai kuskure game da wato riwayar domin su banu sulaim su ne takanas wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi makaranta mutum saba'in daga cikin sahabbansa manzan Allah ya tura su domin su isar masa su isar musu da sakonsa su kuma mutanen nan saba'in wato daga cikin mutanen madina suke to shine lokacin da suka isa shine anas da malik allah ya kara musu allah ya kara masa yadda yake cewa sai wani wato baba nina ko kuma rafa nina sai ya ce da abokan tafiyar tasa ya ce a taƙaddamu ku yi haƙuri wato na ɗanyi gaba ma'ana na gabace ku kenan isa gunsu lokacin da aka zo ne kenan kafin a isa a haɗu da waɗannan jama'a ya ba su shawarar cewa su ɗanyi haƙuri ya gabace su sai ce fa in ammanu ni hatta uballighakum an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in har sun bani wato ita ce amana ma'ana tsaro da kariya sun amintar da ni cewa kar wanda ya taba ni ya ce har na isar musu da saƙo a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa illa in kwa ba su amintar da ni ba sun kawo mun farmaki to kuntum minni qariba kuna kusa da ni kenan kuma sai ku kawo mun agashi kenan wannan hikima ce gane ku shi yayi gaba maimakon su je gaba daya kenan su kawo musu farmaki sai ce ku dan dakata ni ne gaba kenan in har sun bani amana ma'ana sun amince sun amintar da ni cewa kar wanda ya taba ni in zo in isar da abin da ya zo da ni ya ce to fadin da alhamdu damun shi ake da bukata shi ne ya ce wa illa in ku ba su amintar da ni kenan sun kawo mun ɗauki to kuntum minni qariban daman kuna kusa da ni kenan sai ku kawo agari a lokacin nan sai ya gabata fa'ammanu suka nuna cewa sun amintar da shi kar wanda ya taba shi ya iso ya isar da sakon da ya zo da shi shine ana sai ce fa bainama yuhaddithuhum anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake zantar da su yana ba su labari a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sakon da aka turo su da shi idza awma'u ila rajulin minhum wato sai suka yi nuni ga wani mutum daga cikin su aka masa sunyar kenan fa ba'anahu sai ya soke shi da mashi fa an fadahu wato sai ya huda shi gane ko ya soke shi da mashi sai da mashi ya fito fa qala sai ya ce Allahu akbar kafin ransa ya fita sai yake cewa Allahu akbar fuztu wa rabbil ka'aba yake cewa na rabauta rantsuwa nake da ubangijin ka'aba shi wannan sahabi domin ya samu shahada wanda kuma daman shahada ita ce ƙarshen gurin mumini ga wanda ya san mecece shahada don haka mazan jiya sahaba mazan Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayansu kowa in an fita fagen daga ba wanda yake fatan ya dawo gida wanda ya dawo gida har ma ta'aziyya ake mashi ana lallashin shi ana ba shi haƙuri kenan anan ya cin magurinsa shine yake cewa fuztu wa rabbil ka'aba lafazin fuztu an ciro shi ne daga alfauz ma'ana na rabauta sai ya ce wa rabbil ka'aba rantsuwa nake da ubangijin ka'aba don haka ka'aba duk darajar da Allah ya mata baya halatta a yi rantsuwa da ita sai dai a yi rantsuwa da ubangijinta kamar yadda bayani ya gabata rantsuwa ibada ce wadda ba ta cancanta a sarrafa ta ga kowa in banda ubangiji subhanahu wata'ala domin duk wanda ya rantsuwa da wani ba Allah ba to yayi shirka sai dai shirka ce karama wanda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci ba ta halatta zubar da jininsa ko wawushe dukiyarsa a matsayin ganima sai dai laifi ne babba wanda laifin ya fi laifin sata ya fi kisan kai ya fi zina ya fi sauransu shine ya ce fustuwa rabbil ka'aba na rabauta rantsuwa nake da ubangijin ka'aba ni za a yi summa malo ala baqiyati ashabihi sannan sai suka karkata akan sauran sahabbansa ma'ana abokan nasa fa qataluhum suka kashe su gaba daya illa rajulun a'raju sa'ida jabala sai wani mutum gurgu Allah ya bashi damar haiwa dutse ya haye da tsira amma musu yake cewa wa urahu akhara ma'ahu yace ina zaton da ma wani tare da shi ma'ana su bi kawai suka tsira fa akbar jibrilu alaihi salamu nabiyya sallallahu alaihi wasallam kai tsaye Allah ya turo da mala'ikansa jibrilu alaihi salam ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da ya wakana na cewa annahum qad laqaw annahum qad laqaw rabbahum annahum qad laqu rabbahum faradiya anhum wa ardahum wato cewa su sun haɗu da ubangijinsu ya yarda da su kuma su ma sun gamsu da sakamakon da ubangijinsu subhanahu wata'ala ya tanada musu gane ko annahum qad laqaw rabbahum ma'ana sun hadu da ubangijinsu faradiya anhum ubangijinsu ya yarda da su wa ardahum kuma ya gamsar da su ma'ana da abinda ya tanada musu shine anas yake cewa fa kunna naqra'u yace mun kasance muna karantawa wato muna karantawa daga cikin abin da Allah ya saukar wato shine fa kunna naqra'u an ballighu qaumana an qad laqina rabbana faradiya anna wa ardana haka ayar take yace mun kasance muna karantawa cewa an ballighu qaumana wato ku isar ma mutanenmu ku isar musu saƙon an ƙadlaki na rabbana cewa mu tuntuni mun haɗu da ubangijinmu faradiya anna kuma ubangijinmu ya yarda da mu wa ardana kuma ya gamsar da mu game da wato sakamakon da ya tanada mana shine ana sai ke cewa sun manusika ba ya ce sannan bayan wani lokaci wato sai aka shafe ita wannan aya an gane ko wato shine ya ce sai aka shafe wannan aya fada'a alaihim arba'ina sabahan kenan aka shafe tilawar ita wannan aya amma cewa hukuncin hukunci ne wanda yake tabbatacce duk wanda ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi to kai tsaye wato ubangiji subhanahu wata'ala zai yarda da shi kuma makomar shahidi kamar yadda ayoyi na alkur'ani suka tabbatar mana ita ce aljanna kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيء أجر المؤمنين شيني عنام wato shine kenan jibrilu alaihi salam ya zo kai tsaye ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labarin annahum qad laqu rabbahum cewa tuntuni sun hadu da ubangijinsu faradiya anhum ya yadda da su wa ardahum kuma ya gamsar da su game da abin da ya tanada musu na lada shine yace fa kunna naqra'u mun kasance muna karanta wannan aya a cikin abin da aka saukar na alqur'ani an balligu kaumana ku isar ma mutanen mu sakon an kadilaki na rabbana tuntuni mun haɗu da ubangijinmu faradiya anna ya yadda da mu wa ardana kuma ya gamsar da mu game da abin da ya tanada mana na ni'ima sannan sai aka shafe wannan aya fada'a alaihim maza Allah ya ringa musu mummunar addu'a su waɗanda suka yi wannan ta'addanci arba'ina sabahan wato safiya arba'in ko ka ce kwana arba'in manzan Allah ya ringa wato musu mummunar addu'a ita ce alkanut ala ri'ile wato a bisa su ne banu ri'il wa zakwan da su banu zakwan da banu lahayan da banu usayya allazina asawu Allah wa rasula waɗanda suka saba ma Allah suka saba ma manzansa su ne jama'ar kenan su waɗannan mutane waɗanda suka yi wannan haɗin kai suka yi wannan ta'addanci gaba ɗayansu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa musu mummunar addu'a don haka dai a takaice ga abin da ya faru kenan wannan waɗanda gaba ɗaya suka rasa rayuwarsu akan hanya ta ɗaukaka addinin Allah haka duk wanda aka masa rauni wato daga cikin raunuka in dai a hanya ce ta ɗaukaka addinin Allah to yana ƙarƙashin samun irin wannan fabula ma'ana zai haɗu da ubangijinsa yana mai yarda da shi kuma yana mai gamsar da shi shi ne malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin jundub ibn sufyan ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wani yaƙi daga cikin yaƙe-yaƙensa lafazin almashahid jam'i ne na mashhad na daga cikin ma'anarsa shine ma'ana algazu shine yace qadadamiyat isba'uhu ya tsanyar ya tsarmazan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta yi rauni jini ya fita fa qala sai manzon Allah yake fada hal anti illa isba'un damiti ke dai baki zamanto ba face wata yatsa ce da kika yi jini ma'ana da kika yi rauni hal anan bi ma'ana ma annafiya hal anti ai ma anti illa isba'un da miti ke baki zamanto ba face wata yatsa ce da ta yi rauni wa fi sabilillahi ma laqiti kuma abin da kika hadu da shi na rauni wato ya kasance ne a hanya ta ɗaukaka addinin Allah don haka dai shine malam ya zo da waɗannan hadisai wanda na nuna mana fagala ta jihadi ko rauni mutum ya yi to wannan fagala ce wadda take mai girma wadda za ta cancanta masa samun yarda da amincewa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب من يجرح في سبيل الله عز وجل قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن أبي الزناد هو عبد الله بن الذكوان عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكمل بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadlar mutumin da aka masa rauni a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah shi ne a nan malam ya zo da hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa la yukulamu ahadun fi sabilillahi azan Allah ya ce babu daidai da mutum ɗaya da za a yi masa rauni wato a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah sai ce wallahu a alamu biman yukulamu fi sabilihi Allah shine masani game da wanda ake masa rauni wato a tafarki na ɗaukaka addininsa yasa saboda abin da ke cikin zuciya saninsa ya keɓanta da ubangiji subhanahu wa ta'ala so da yawa wasu za su fita fagen daga amma niyyarsu wato ba niyya ba ce ba wadda take ta kwarai wani zai fita ne domin kawai nuna sadaukanta da jarumta wani kwa zai fita ne don nuna wato jiji da kai da ƙabilanci wani zai fita ne kawai don nuna ma jama'a matsayinsa wani ko zai fita kawai don neman ganima ta yaki wani ko zai fita da niyyar kawai ɗaukaka addinin Allah a gaba ɗayansu wannan shine yake jihadi saboda Allah kamar yanda yake cikin hadisin abu musa ash'ari Allah ya ƙara masa yadda yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli alladhi yuqatilu riya'an wa yuqatilu hamiyatan ويقاتل شجاعا أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي الأولياء فهو في سبيل الله an masa tambaya aka ce ya rasulallahi dangane da mutumin da yake yakar abokan gaba don nuna ma jama'a matsayinsa wani don nuna sadaukanta da jarumta wani kwa kawai don dai jiji da kai da kare kabilarsa wanne ne a cikinsa yake yaƙi saboda Allah manzan Allah ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-uliya duk wanda ya yaƙi abokan gaba domin kalimar Allah ta zamanto ita ce madaukakiya fa huwa fi sabilillahi wannan shine ke yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah to shine anan manzan Allah ya zo da jumla da itiradiya da ya ce la yukulamu ahadun fi sabilillahi babu daidai da mutum ɗaya da ake masa rauni a kan tafarki na ɗaukaka addinin Allah sai ce wallahu a'lamu bi man yukulamu fi sabili Allah shine masani game da wanda ake masa rauni wato akan tafarki na ɗaukaka addininsa sai ce illa ja a yawmal qiyamati face duk wanda aka masa rauni a hanya ta ɗaukaka addinin Allah wato sai ya zo a ranar kiyama mazan Allah ya ce wallaunu launin dali launin wato launin jini ne warrihu rihul misk amma kanshin kanshin almiski ne zai tashi wato a ranar kiyama wannan rauni da aka masa wato danye shir tamkar a wannan lokaci aka yi rauni jinin yana zuba kamar yadda ya zo a cikin wata riwaya amma kuma kanshin wato kanshin almiski ne kamar yadda a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana cewa raunin kamar yadda yake zai tashi a ranar kiyama kuma raunin yana zubar da jini amma wata riwaya manzon Allah cayi zai tashi a ranar kiyama raunin ya ma fi faɗi akan lokacin da aka masa a rayuwarsa ta duniya kuma launin zai zamanto launi ne wanda yake na za'afaran ƙanshin kuma ƙanshin almiski tare da cewa a wannan riwayar sai yake cewa wallaunu launu dami launin launin na jinin shine sai ya ce wa rihu rihul misk amma kanshin wato kanshin almiski tare da cewa wannan koda kasancewar wato wannan yana nuna cewa kenan wanda a zahirin hadisi kenan wanda aka masa rauni Allah ya karɓi rayuwarsa a sababin wannan rauni kafin ya warke to shine zai tashi a ranar kiyama a irin wannan hali amma wannan kuma baya kore fabula ta samun duk wani lada da ake samu ga wanda aka masa raunin kuma raunin ya warke amma duk wanda aka masa raunin wannan rauni ya kasance masa shine ajalinsa to shine zai tashi a ranar kiyama launin launi ne na jini amma kanshin kanshi ne na almiski don haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana fabula wato ta samun rauni a yayaki wanda yake na ɗaukaka addinin Allah wanda kuma da wannan hadisi wasu malamai suka kafa hujjar cewa wannan yana nuna cewa duk wanda ya rauni a fagen daga to baya baya dacewa a wanke wannan jini a barsa an gane ko a wanke wannan jini kenan da wannan jini za a binne shi tare da cewa daman dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da cewa shi shahidi ba a masa wanka da tufafinsa da jinin shi ake binne shi kamar yadda manzon Allah yake cewa zammiluhum bi dima'in ku lullube su da jininsu manzon Allah ya ce domin a ranar kiyama za a tada su launin launi ne na jini kanshin kuma kanshin almiski ne don haka dai a takaice wannan hadisi yana nuna mana fadla wato ta samu wato shine rauni a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah wanda a dunkula hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da suke nuna fadla wato ta jihadi babu ƙaulillahi azza wa jalla قل هل تربصون بنا إلا إهدى الحسنيين والحرب السجال قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري قال حدثني يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratul tauba ƙul halata rabba suna bina illa ihidal husnaye ubangiji ta'ala ya cece da su ba abin da kuke jira game da mu illa ihidal husnaye wato sai ɗayar kyawa wannan guda biyu an gane ku lafazin husnaye wato musanna ne na husna ma'ana illa ihidal husna ya sai ɗayar kyawa wannan guda biyu shine imma wato galaba a kanku ko kuma wato mu samu shahada daman ɗayan biyu ne mumini in ya fita fagen daga ko ya yi galaba a kan makiya ko kuma allah ya azurta shi da shahada wanda kowanne kin wato ya kai matuka a wajen kyawu samun galabar wato wata alhusna ce mai zaman kanta kuma yin galaba akan musulmi shi ma ba tabewa ba ne shi ne ubangiji ta'ala ya ce kulce da su halatta rabba su na bina ba abin da kuke jira da mu illa ihidal husna ya yi face ɗayar kyawa wannan guda biyu ko mu yi galaba a kan ku ko kuma ku yi galaba a kan mu samu shahada sai ya ce wal harbu sijalun malam ya ce shi yaƙi wato baki-baki an gane ko kenan yau gare ka kenan gobe ga dan uwanka wata rana kai galaba wata rana kuma ai galaba a kanka shine sai ya zo mana da hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yana ba ubaidullahi ibn abdullah labarin cewa anna aba sufiyan ibn har lalle wato abu sufiyan ibn har akbarahu shi da kansa ya ba shi labarin anna hirakal wato lokacin da hirakal wato sarkin rum suka haɗu da shi a can wato sham lokacin da abu yan wato ya je fatauci hirakal sarkin rum wato ya nemi cewa wannan ya zo su gana lokacin da aka zo da abu sufyan kamar yadda hadisin ya gabata tun a cikin kitabu badi ilwahai ya masa tambayoyi da dama game da mutumin da ya kulla a cikinsu yana da'awar cewa annabi ne allah ya turo shi to daga cikin tambayoyin shine ya ce masa sa'altuka kaifa kana qitalukum iyyahu a cikin tambayoyin da na maka na tambaye ka na cewa yaya yaƙin yaƙar da kuke masa yaya ta kasance an gane ko kaifa kana qitalukum iyyahu yaƙar da kuke masa wai yaya ta kasance na maka wannan tambaya faza amta sai ka bani amsar cewa annal harba sijalun wa duwal wato yaƙi tsakankaninku da shi wato baki baki ne da jijjuyawa ma'ana kenan yau ku yi galaba a kansa gobe ya galaba a kanku ma'ana wata rana ku yi galaba a kansa wata rana ya yi galaba a kanku fakazalikar rusulu wato hirakal sai ya ce daman haka wato manzannin allah suka kasance tubutala ana jarraba su kuma ta kunu lahum la'akiba sannan kuma ƙarshe wanda yake kyakkyawa sai ya kasance gare su wanda galaba da kafirai suke samu akan muminai wannan wata hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala shine jarraba bayansa muminai an gane ko to shine anan yace fa kadhalikar rusul daman haka manzannin Allah suke tubutala ana jarraba su thumma takunu lahum la'aqiba sannan kuma su suke da kikkiawan karshe kenan wannan ma dalili ne wanda yake tabbatar da manzancin shi kenan abin da yake faɗa muku na cewa manzo ne Allah ya turo muku to wannan gaskiya ce saboda wannan sifa ce daga cikin sifofin manzannin Allah wata rana su yi galaba akan makiya wata rana kuma makiya su yi galaba a kansu to shine wannan kenan yana nuna mana kar mutum ya ɗauki cewa a kullum kawai shi zai yi galaba a a in ma an yi galaba a kanka to Allah ya kaddara wannan galaba a kanka saboda wata hikima ta shi shine dan ya ɗaukaka daraja ta mumine saboda annabawan Allah kenan haka suka samu kansu shine can ai Allah yake faɗa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'atikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب shine yace fa za'amta sai kare cewa annal harba sijalun wa duwan cewa wato yaki wato tsakankaninku da shi wato baki baki ne wato da juyi juyi ma'ana wata ran ku yi galaba akan shi wata rana wato yayi galaba akan kamar yadda can ubangiji ta'ala yake cewa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wal ya'lam Allahu alladhina amanu minkum wal ya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhiza minkum shuhada wallahu la yuhibbu adh-dhalimin باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى عن حميد هو ابن عبد الرحمن الطويل أنه قال سألت أنس رضي الله عنه قال ها وحدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد أنه قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله جبت أنا أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أهد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النذر إني أجد ريحها من دون أحد قال سعد رضي الله عنه فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس رضي الله عنه فوجدنا به بضعا وثمانين دربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس رضي الله عنه كنا نرى كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية وقال إن أخته وهي تسمى الربيع وإن أخته وهي تسمى ربيع كسرت ثنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس رضي الله عنه يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها لا تكسر ثنيتها فردوا بالعرش وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري قال حا وحدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان قراه عن محمد بن أبي عتيك عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسقت الصحف في المصاحف ففقدت آية من من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratul ahzab ubangiji ta'ala ke fada minal mu'minina rijalu wato daga cikin muminai akwai wasu mazaje na musamman sadaku ma'ahadullaha alaihi sun yi gaskiya game da abin da suka ma Allah alkawali menene suka ma Allah alkawali na cewa ba maganar gudu balantana ba maganar ja da baya balantana gudu ma'ana ba gudu ba ja da baya kamar yadda Allah yake ba mu labarin munafikai su ne suka warware wannan alkawari lokacin da za a fita yakin uhudu muminai suka ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alkawali wanda wannan alkawali ubangijinsu ne suka ma cewa ba gudu ba ja da baya shine Allah ya ce walaqad kanu ahadullahi min qablu la yuwalluna al-adbar tuntuni gabanin haka wato sun ma Allah alƙawalin cewa ba gudu ba ja da baya amma sai ga su sun juya baya to shine yace minal mu'minina daga cikin mu'minai rijalun akwai wasu mazaje na musamman sadaku ma ahadullahi alaihi wanda suka yi gaskiya game da abin da suka ma Allah na alkawari na cewa ba gudu ba ja da baya faminhum man qaba na habahu daga cikinsu akwai wanda wato ya biya bukatarsa ma'ana ya cika burinsa shine samun shahada an gane ko shine yace faminhum man qaba na habahu daga cikinsu akwai wanda ya biya bukatarsa ma'ana burinsa ya cika shine ya samu shahada kaga wannan yana nuna mana muminai na hakika burinsu shine samun shahada a fagen daga sai ya ce wa minhum man yantazir daga cikinsu kuma akwai wanda ke jira gane ko wanda ke jiran kenan abin da ya samu ɗan uwan shi shi ma ya same shi na shahada ubangiji ta'ala ya ce wa ma baddalu tabdila wato ba su canza ma Allah wannan alkawali da suka yi canzawa shi ne ana malam sai ya zo da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa gaba ammi anas ibn nadir ya ce amina shine anas ibn nadir wanda dan uwan mahaifin anas dan malik an gane ko shi mahaifin wato anas shine malik ibn nadir wanda shi wannan Anas ibn Nadir dan uwan kenan mahaifin Anas dan Malik ne dan haka kenan amminsa ne shine yace gaba ammi Anas ibn Nadir yace dan ammina shine Anas ibn Nadir ya faku an kitali badr ya fake an kitali badr wato game da yakin badr ma'ana bai halarci yakin badr ba kuma ya samu damuwa akan rashin wannan halarta na yakin badar tare da cewa a yakin badar duk wanda bai halarta ba ba wanda Allah ya masa rarauka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da nihin yaki bai ya fita ya fita ne domin ya tsara wannan ayari wanda Abu Sufyan ya zo da shi daga birnin Sham kina yana kan hanyar shi ta zuwa Makka amma al'amarin sai ya rikide ya koma yaki da haka manzan Allah sanarwa ya ce duk wanda abin hawan shi yake kusa to yayi maza ya zo mu fita to dan haka aka samu wasu sahabbai da dama ba su halarci yakin badar ba to amma ba wanda Allah ya masa rarauka akan rashin halartar shi kuma anan shine ya samu damuwa akan rashin wannan halarta wanda yakin badar shine farkon yakin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita shine yace gaba ammi Anas ibn Nadir an qitali Badr wato ammina Anas dan Nadir wato ya fake gabarin yakin Badar ma'ana ba a yi ba da shi faqala ya rasulullah sai ya fada yace ya manzon Allah yibtu ana awwali qitalin qataltal mushrikina na fake game da farkon yaki wanda ka yaki mushrikai ba a yi da ni ba ya ce amma la'inillahu a shahada ni kitalar mushrikina nan gaba in har Allah ya halartar da ni yaƙar mushrikai la yarayen Allahu ma asna lalle ne Allah zai ga abin da zan aikata a nan ya ɓoye abin da zai yi don karya ce ne na yi kaza kuma ya kasa cikawa amma sai ya ce lairayen na Allahu ma asna lalle ne Allah zai ga abin da zai yi falan ma kana yau uhud yayin da ranar yakin uhudu ta kasance wanka shafal muslimuna musulmi wato suka tarwatse a lokacin da suka samu karaya kowa ya kaɗi gabansa kamar yadda Allah ya kissanta mana wannan izitus iduna wala talwuna ala ahadi war rasulu yad'ukum fi ukurakum fa asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malu wanda gaba ɗaya tarwatsewa suka yi suka juya baya da gudu a sababin saba umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya kissanta mana wa laqad sadaqakumullahu wa'adahu iz tahussunahum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarrafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dhu fadlin 'ala al-mu'minin iz tus'iduna wa la taluna 'ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum manzon Allah ya koma bayan su yana cewa ilayya ibadallah ya ku bayan Allah ku dawo gare ni duk wanda ya kai dauki akan makiya a yau sakamakon shi aljanna to shine anan shine yace wan kashafal muslimuna ma'ana musulmi suka tarwatse qala si Anas ibn Nadir sai yake cewa Allahumma ya Allah inni a ataziru ilaika mimma sana'a haula ina ba da hamzari zuwa gare ka game da abin da waɗannan suka aikata ya'ani ashabahu yana nihin kenan abokansa muminai tarwatsewar da suka yi suka juya baya da gudu yace ya Allah ina baka hamzari game da abin da suka aikata ma'ana ban yarda ba da wannan juya baya da suka yi wa abra'u ilaika mimma sana'a haula kuma ya Allah ina kubuta zuwa gare ka game da abin da waɗannan suka aikata ya anil mushirki ma'ana mushirkai ma'ana na yaƙar manzanka ban yarda ba da wannan abu da suke kenan wancan abin da mominai suka yi na juya baya yana ba da hanzari zuwa ga ubangiji an gane ku wanda hamzarin da yake badawa ba don ya yarda ba amma yana bada hamzari zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya kawo hamzari ko yana neman cewa a yafe masa kuskuren shi su kuma wannan mushirkai akan yakar da suke ma manzon ka yace ya Allah ina barranta game da su ma'ana ban yarda ba ban amince ba da abin da suke thumma taqaddama wato sannan wato sai yayi gaba an gane ku ya gabaci kenan abokan gaba fasta kabala ku sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az a lokacin nan shi ma ya kare ya juya baya da gudu sai ya hadu da shi sai ya tarye shi faqala sai shi anas ya ce ya sa'ad ibn mu'az ya ce ya kai sa'ad dan mu'az ya ce aljannata wa rabbin nadr ya ce wallahi aljanna nake nihi ita nake so rantsuwa nake da ubangijin annadir nadir in ma mahaifinsa ko kuma ɗansa annadir yana da ɗa mai suna annadir kuma yana da wato sunan mahaifinsa kuma annadir shine ya ce aljannata wa rabbin nadir kenan a nan za ka ƙaddara uridul janna ko kuma atlubul janna wannan gaba da ka gana yi aljanna ce nake ne wa rabbin nadir ya ce rantsuwa nake da ubangijin wato mahaifina annadir ko kuma rantsuwa nake da ubangijin ɗana annadir ya ce inni ajidu rihaha min duni uhudin ya ce wallahi ina jin ƙanshin aljanna kafin a kai wancan dutsen na uhudu ya ce ina jin ƙanshin aljanna wannan yakan iya zamantowa a zahirinsa kenan akan hakika Allah ya shaƙa masa wato ƙanshin aljanna ya ji don ya ƙara wato zagewa ya yi bege zuwa gare ta Ƙala Sa'ad, Sa'ad sai yake cewa famastaqatu ya Rasulallahi ma sana'a, ya ce ya manzan Allah, ya ce wallahi ba zan iya wato aikata irin abin da Anas ya aikata, ma'ana irin yadda ya jajirce ya fada cikin kenan taron arna ya ringa gumurzu ya ce wallahi ya ce ba yadda za a yi in iya irin wannan abu a cikin irin wannan yanayi wanda yake na kunci shine ya ce fa mastaqatu ya rasulallahi ma sana'a ya ce wallahi ya manzan Allah ba zan iya aikata irin jajircewar da Anas ya yi qala Anas Anas yake cewa fa wajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayfi aw qanatan bi rumhin aw ramyatan bisa lokacin da aka kashe shi muka samu gawarsa tsakanin gawawwaki ya ce sai da muka samu rauni tamanin da wani abu a jikinsa in ma saran takobi ko sukan mashi ko kuma halbin kibiya tamanin da wani abu lafazin bebo a larabci daga uku zuwa tara kenan in ma wato rauni tamanin da uku ko tamanin da hudu ko da biyar ko da shidda ko da bakwai ko da takwas ko da tara shi ne ya ce fawajadina bihi bid'an wa na darba sai da muka samu sara tamanin da wani abu a jikin sarauni tamanin da wani abu in ma saran takobi ko sukan mashi ko halbin kibiya sai ya ce wa wajadina qad qutila muka same shi an kashe shi wa qad masala bihi mushrikun wato mushrikai sun masa gunduwa gunduwa sun masa musula sun yanke hancin sun yanke kunne sun yanke gabbai fama a rafahu a hadun babu daidai da mutum ɗaya wanda ya gane gawarsa a lokacin nan illa uktuhu face yan uwarsa ita ce rubayi bi bananihi ita ma ta gane gawar ne kawai ta hanyar wato kan yatsotsinsa ko kuma yatsotsinsa in aka ce banana shine kan yatsotsi ta nan kawai ta gane cewa dan uwanta ne anas Kala Anas, Anas ɗan Malik ya ce, Kunna na ra'auna gunnu, mun kasance muna gani ko kuma muna kyautata zaton anna hadhihi aya wannan aya nazalat fihi ta sauka ne a sababinsa wa fi ashbahihi da makamantansa. Faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Daga cikin muminai akwai wasu mazaje wanda suka ma Allah gaskiya game da abin da suka masa alkawari kenan suka yi gaskiya game da abin da suka ma Allah alkawari kaga me yace ki cai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle farkon yaki da kai yaki mushrikai an yi banda ni yace amma nan gaba in har Allah ya halartar da ni yakar mushrikai to Allah zai ga me zan aikata wanda gaya an ya samu kanshi a cikin irin wannan yanayi yanayin da mafi yawan jama'a na muminin sun ja da baya to amma shi sai yake juya baya ya ci gaba da yakar su har Allah ya azurta shi da shahada kenan yana daga cikin ma'ana waɗanda kenan suka gasgata wannan alkawali da suka ma ubangijinsu shi ne ce fa minhum man qada nahabahu daga cikin su akwai wanda bukatar sa ta biya aka je shi kenan shi yana daga cikin su wa minhum man yantazir وما بدلوا تبديلا وقال انس yake cewa inna uktahu lalle el uwar anas kwa wahiya tusamman rubayye ita ce ake kiranta da suna rubayye kasarat saniya tamra wani lokaci ta karya haƙorin wata mata da suka ɗan samu rikici tsakaninta da ita kawai sai ta karya mata haƙori fa'amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil kisas da aka kai ƙara ko kotu mazan Allah sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya yi umarnin a yi kisasi ita ma a zo a karya na ta irin yadda ta karya ma waccan kamar yadda Allah ya faɗa wa sinna bi sinni faƙala anas anas ibn nadr sai ya ce ya rasulallah ya manzon Allah wallazi ba a saka bil haƙƙi wallazi ba a saka bil haƙƙi ya ce rantsuwa nake da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya la tuqsaru saniyatuha ya ce wallahi haƙorin uwata ba za a karya shi amma ba dan yana fito na fito ne da hukuncin Allah a a kyautata zaton shi ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala shayi bayan da za a yi a karya haƙorin yar uwata me za a yi faradu bil arsh su dangin ita wannan wadda aka karya mata haƙori sai suka yarda suka gamsu da diya da za a basu da aka lallashe su aka nemi a basu diya sai suka yarda suka amince wa tarakul kisasa suka bar wannan sakayya da za a yi na cewa ita ma a karya haƙorinta suka ce a sun yafe yanzu a basu diya maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli anas sai yake cewa inna min ibadillahi man law aqsama ala Allah la abarrahu lalle daga cikin bayin Allah akwai bawan da inda zai yi magiya ga ubangijinsa yi rantsuwa ya ce wallahi ba za a yi abu kaza sai Allah ya cika masa ba zai yi kafara ba saboda kusacinsa da ubangiji subhanahu wata'ala wanda kuma ba komai yake kai bawa zuwa wannan matsayi illa kiyaye farillai da Allah ya farlanta ma bawansa tare da biyo baya da na filfili kamar yadda a ƙarshen wani hadisi al-Qudsi ubangiji ta'ala yake cewa wala in sa'alani la udiyannahu wala in ista'azani la uizannahu to dan haka anan shi da yayi rantsuwa da Allah yace wallahi ba za a karya haƙurin wato ƴar uwa ta rubayyi manzo Allah ya ce ma Anas ai babu wani abu ka in banda kisasi to a lokacin nan aka nemi cewa su waɗannan dangin wadda aka karya ma hakuri su yafe wannan sakayya a ba su diya suka yi suka amince a ba su diya suka bar kisasi to ƴar uwar tashi dai ita ce dai wannan kenan wadda shi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wato yake bayyana mana shine yace inna uktahu wa hiya tusamma ar-rubayyi sannan malam yazo da hadisi na uku a baban hadisin Kharija ibn Zaid yake cewa lalle mahaifinsa Zaid ibn Thabit Allah ya kara masa yadda qala na fada nasaqtu suhufa fil masahib yace na rubuta takaddu game da wato alqur'ani wanda kenan aka kallafa mun cewa in hada shi ku daya an gane ko domin kasancewar an kallafa masa tattara alkur'ani ma'ana a rubuta alkur'ani buɗe wannan kuma a zamanin usman allah ya ƙara masa yadda usman shine ya kallafa masa ya jagoranci wato hada alkur'ani gaba ɗaya a rubuta shi bayan an tattara shi tattarawa ta farko a zamanin wato abubakar allah ya kara masa yadda tare da shawara ta umar amma a zamanin usman ne aka rubuta shi wanda kuma wanda ya jagoranci rubuta alkur'anin gaba daya shine zai da wani sabit shine ya ce fafaƙattu ayatan min suratul ahzab ya ce sai na rasa wata aya a cikin suratul ahzab na buga na buga na rasa wannan aya ina take yace kuntu asma'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u biha yace ni kam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na karanta ayar amma na buga na buga na rasa ina take falam ajidha yace wannan aya ban same ta ba illa ma mata bin sabit al-ansari a cikin sahabbai ba wanda na samu wannan aya a gunsa face Khuzaima ibn Sabit al-Ansari Allah ya kara masa yadda allazi ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shahadatahu shahadatar rajulaini wanda manzon Allah ya sanya shaidar shi shi kadai a matsayin shaidar mazaje biyu take wanda shi ma wannan wani matsayi ne da Allah ya kai shi shi ɗaya zai ba da shaida amma a matsayin mutum biyu yake sai ya ce wa huwa qauluhu ayar wato ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi zuwa karshen ta kenan dan haka dai a takaice ita ma wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke bayani game da fadla wato ta jihadi kamar yadda malam yayi babi na musamman wato akan ayar باب عمل عمل صالح قبل القتال وقال أبو الدرداء inna ma tuqatiluna bi a'malikum wa qawluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قال حدثني محمد بن عبد الرحيم هو المعروف بصائكة قال حدثنا شبابة بن سوار الفزاري قال حدثنا إسرائيل هو بن يونس عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي أنه قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم amila qalilan wa ujira kasira wato wannan babi ne wanda ke bayani wato game da cewa amalun salihun qabla al aiki nagari shi ya kamata ya kasance a farko kafin yaki domin wannan aiki nagari wato ya zame ma muminai wato tsani zuwa samun galaba akan makiya shine yace amalun salihun qabla al wato aiki nagari wato ya gabaci yaki shine anan malam sai ya zo da asar na Abu Darda Allah ya kara masa yadda yake cewa inna ma tuqatiluna bi a'mali kusan da cewa kuna yakar abokan gaba ku galaba a kansu wato a sababin ayyukanku wanda kuke aikatawa na kwarai kamar yadda hadisin yake shine yake cewa ayyuhan nas amalun salihun qabla al-ghazwi fa inna ma tuqatiluna bi a'malikum yake cewa ya ku mutane aiki nagari wato ya gabaci yaki domin ku san da cewa kuna yakar abokan gaba ku yi nasara a kansu wato a sababin ayyukanku da kuke aikatawa na kwarai to shi ne ya ce innama tuqatilu nabi a amalikum kusan da cewa kuna yakar abokan gaba ku yi galaba a kansu wato a sababin ayyukanku waɗanda suke na ƙwarai shi ne malam sai ce da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu saf ya ayyuhan lazina amanu ya ku muminai lima taquluna ma la taf'alun dan me kuke faɗar abinda ba ku aikatawa don me kuke faɗar abin da ba ku aikatawa sai ya ce kabura maƙatan inda Allahi an ta ƙudu ma la ta faru faɗar abin da ba ku aikatawa ya girmama wato ga abin ƙi da kyama abun Allah ko kuma ya girmama a matsayin ukuba abun Allah ma'ana mutum ya faɗi abin da baya aikatawa an da abin da ke bayanta wato fitawi da masdar kenan ƙaulu ma la tafa'aluna faɗar abin da ba ku aikatawa ya girmama a matsayin abin ƙi abin ƙyama wato abun Allah subhanahu wa ta'ala idan aka ce almakat na ɗaukan ma'anar uquba kuma yana ɗaukan ma'anar ƙi da ƙyama sai ya ce inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa lalle ubangiji ta'ala na kaunar waɗanda suke yaƙi domin ɗaukaka addininsa soffan wato halin suna masu jiruwa ka annahum bunyanun marsus ka ce wani gini ne wanda yake wato abin liƙawa junansa da juna ma'ana yadda kenan suke jiruwa suke haɗuwa da juna kenan a fagen daga shine dangantar wato ita wannan aya wato da wannan babi kasancewar a nan wato shine ya kamata kenan gaskiyar niyya da cika alkawari ya zamanto ya gabaci yaki kenan in za a fita ya kamata kowa ya kyautata niyya kuma cika alkawari wannan yana daga cikin aiki na gari wanda ya kamata a ce ya gabaci jihadi shi yasa a nan kenan ubangiji ta'ala ya zargi akan waɗanda kenan suke faɗar abin da ba sa aikatawa tare da cewa wasu malamai suka ce dangantar ayar da baban kasancewar shi kanshi jiruwa a yi sahu a liku juna da juna aiki ne wanda yake na gari kenan kafin a yaƙi ya kamata a jera jama'a kenan ya zamanto kowanne ya san menene matsayinsa kamar yadda Allah ya yi yabo akan haka shine anan malam sai ya zo da hadisin wato abu ishaq as-sadiqi ke cewa ya ji albara ibn azib Allah ya kara masa yadda na faɗa atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama rajulun muqanna'un bil hadi wato wani mutum wato da hular kwano ya zo gumin zan Allah sallallahu alaihi wa sallam lafazin muqanna an ciro shi ne daga alkina idan aka ce alkina ita ce wato hular kwano da mayaki yake sawa a kansa shi ne ya ce an gane ko to su kwalkwalinsu hular kwano da suke sanya ta in ta sauko tana rihe kunne sannan kuma nan tana rufe karan hanci to ita ce ake kiranta alkina ba abin da yake bayyana galibi kawai sai idanu to ya zo da irin wannan kwalkwali hular kwano gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda wannan kwa wato shine amr ibn sabit wato al'ansari wanda kuma wannan ya kasance ne a ranar yakin uhudu bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da jama'a sun fita fagen daga amma shi a lokacin nan bai musulunta ba yana zaune a gida jama'a duk sun fita fagen daga Allah ya jefa hasken musulunci a zuciyarsa kai tsaye sai ya ɗauki makaminsa sai ya fita sai ya tarar da wato maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce cewa uqatilu aw muslim ya ce ya manzan Allah ya kar abokan gaba zan yi da farko in an gama in musulunta aw muslim ko kuma musulunta zan yi kala sai manzo Allah ya ce masa asli musulunta da farko tun makati sannan wato ka yaki abokan gaba fa aslama sai ya musulunta take yanki sun da sannan kuma ya ci gaba da yakar makiya fa kutila wato aka kashe shi fa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa yake cewa amila qalilan ya aikata aiki ɗan kaɗan wa ujira kasiran ya ce amma kuma an ba shi lada mai yawa aikin ɗan kaɗan ne amma kuma ga lada mai yawa wanda abu huraira allah ya kara masa yadda shine yake ma wato almajiransa kacici kacici yake ce da su akbiruni an rajulin dakhala aljannata lam yusalli salata yace ku bani labarin wani mutum ne wanda ya shiga aljanna wanda bai taba yin sallah ko su daya in sun kasa faɗa sai ya ce huwa amru bin sabit shine amru bin sabit wanda ga lokacin da ya musulunta sallah ma bai samu bai kenan yana musulunta ana cikin yaƙi ne ya musulunta kuma ya ci gaba da yakar abokan gaba ya samu shahada da ya samu shahada shine a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari yake cewa amila qalilan wato ya aikata aiki dan kadan amma wa ujira kasiran ma'ana an ba shi lada mai yawa kamar yadda a cikin wata riwaya lokacin da ya zo jama'arsa sai suke tambayar shi an gane ko kamar yadda yake cikin sunani abi dawud lokacin da ya dau makami ya zo shine sa'ad ibn mu'az sai yake tambayar shi yake cewa kharajta qurban lillahi wa li rasulihi yace ka fito ne dan nuna fushi domin an taba Allah an taba manzansa kamar yanda kuma a wata riwaya suka tambaye shi suka ce ma sha abika a shafaqatan ala qaumika am ragbatan fil islam ka zo ne kawai don tausaya ma jama'ar ka ka kama musu yaki ko kuma don kwaɗayin musulunci sai ce bal ragbatan fil islam na zo ne kawai don dai kwaɗayi game da musulunci ya musulunta ya ci gaba da yakar abokan gaba kuma Allah ya karbi rayuwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa dan aljanna ne kamar yadda a wata riwaya ya ce inna hu min ahadil janna wato yana daga cikin yan aljanna to shine a wannan riwaya ya ce amila qalilan ya aikata aiki dan kadan saboda duka yakin da yayi dan kadan ne dan lokaci ne takaitacce amma wa ujira kasiran an bashi lada mai yawa ita ce aljanna don haka wannan ma yana daga cikin kenan hadisan da ke nuna fadula ta jihadi na insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك